الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta sha uku ga watan Ramadan a ranar Asabar hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar 2019 har yanzu dai muna cikin suratul an'am wanda insha Allah za mu ci gaba dai in taso daga aya ta talatin da shida mun doshi aya ta hamsin da takwas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتب الله سمعكم وأبصاركم وكتم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون يصدقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كتمت أرأيتم تكبان لاباري إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إذا الله سبحانه وتعالى يتوشي وجدناك دغننكم كن إجي da kunnuwanku da Allah ya ba ku, kun ƙi gani da idanuwanku da Allah ya ba ku wanda za ku ga ayoyi na kaunu tabbatar da gaskiyan kaɗaitakan Allah. To idan Allah ya ɗauke jin gaba ɗaya na asalin ma, na zahirin ma, ya ɗauke ganin gabaki ɗaya na zahirin, zuciyarku da ta ƙi tunanin alheri, ta ƙi yin tunani mai kyau ta gano gaskiya, ita ma Allah subhanahu wata'ala ya kace ta, man ilahun, to wani Ubangiji ne gairullahi in ba Allah ba. ya tikun bihi wanda zai dawo muku da shi wa za ku roƙa ku ce ya yi muku wannan musiba ya yi muku ba wanda za ku roƙa sai Allah subhanahu wata'ala idan kun san Allah subhanahu wata'ala shi za ku roƙa to shi wanda kuke roƙo idan irin wannan musiba ta same ku ya dawo muku da ita to shi ne ubangijin da ake cewa ku bauta masa kuma shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke bauta ma wanda kun san in in kunnan ku ya toshe idan ku ya rufe zuciyar ku ta dode ba zai iya yi muku komai ba me yasa kuke kuke bautan sa Allah subhanahu wata'ala ya ce nam mata unzur ka duba ga mai kaifa nasarul ayati yanda muke musu wato muke jujjuya musu wato ayoyi da suke nuna kaɗaitakan Allah sun mahum sai ga su su yasdifuna amma duk da haka suna bijirewa ga barinta ba sa yin imani da ita
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة أن يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم كتير كباني لاباري إن أتاكم عذاب الله wai idan azaban Allah da kuke roƙo ya zo muku bagatatan a auke au jaharatan ko ya zo muku ƙiri da muzu da rana kuna ji kuna gani halihu lakum in azaban ta zo akwai wanda za a halakar ne ai ba wanda za a halakar illa da qawmul zalimuna sai wa'in mutane wa'inda suke suka zalunci kansu da musun annabta da musun ubangidantakan Allah subhanahu wata'ala ku wa kanku kuke roƙawa bala'in da kuke roƙo Allah ya kawo muku bala'in da yace zai kawo to in ya zo ku kadai zai shafa na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلى فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am wato ba- ai ba wanda za a da karfin mutane a zalimai kaman tambaya ake musu kun taɓa ganin wasu al'umma da suka doko bala'i suka ce Allah ya kawo musiba da musiban ta zo ta haɗa da annabinsu ko ta haɗa da muminan annabin ko sahabban annabin babu duk wa'annan al'umman da suka gabata suka yi taurin kai suka yarda da mu'jizar Allah idan bala'in ya zo su kaɗai yake shafa ba ya shafan annabinsu sai dai bakin cikin annabin ya yi bakin cikin halakar da su da aka yi amma shi abin ba zai shafe shi ba ba kuma zai shafi wa'anda suka yi imani da shi ba haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi ta nasu izgili Allah ya kawo bala'o'in duka bala'o'in a kansu ya tsare su ne bala'in ya kewaye da su su an kakkace a barar su an kakkace a udu da sauransu amma bai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shafi kuma kebantattun sahabbansa ba sai ɗaiɗaikun su su kuma dan dai Allah ya karɓi shahadar su ne. don haka mu don haka ma misalin mursalina mu ba mu aiko manzanni illa mu bashirina sai dai muna aiko su ne don su zama masu bishara wa mutane idan sun yi imani da samun tsira da samun aljanna da samun yardan Allah. Wa munzirina masu gargaɗi ga wanda suka saba wa Allah cewa bala'i zai same su za su gamu da azaban duniya da ƙasƙascin duniya da lahira. Faman amana wanda ya ji wannan wa'azi na annabawa ya yi imani wa asala ya gyara aikinsa, to shi kenan fala khawfun alaihim waɗannan ba su da wani tsoro wala hum yahzanuna ba kuma za su yi baƙin ciki ba a lahira. Wato ai su manzanni iyakan aikin su kenan su taimake ku su muku bishara su muku gargadi wanda ya ji ruwansa wanda bai ji ba ruwansa amfanin wa kansa yake komawa amma dan ku ce wai Allah ya kawo azaban ku gani kamar wai ku kuna jin kuna bakan cikin shi annabi ko kuna bata ransa ko kuna izgili da shi wannan a banza kuke yi a izgilin ku ba zai cuce shi da komai ba ku kuke cutan kanku na'am والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون to kaga su waɗanda suka yi suka yi suka yi suka gyara halin su suka ji tsoron Allah suka kyautata halin su Allah ya ce ba su da tsoro a duniya ba su da bakin ciki a lahira to waɗanda kuma suka kifa wallazina kazzabu bi ayatina su kuma wanda suka ƙaryata ayoyin mu ya masuhumul azabu sune azaba zai shafe su duniya da lahira bima kanu yafsukuna sakamakon ficewa da suke yi daga da'ar Allah subhanahu wata'ala
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الجيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون na'am ta sauka lokacin da suka ce in kai manzon Allah ne to ka boki ubangijinka ya yalwata mana arziki mana eh, ya raba mu da talauci mu ga mun yi arziki tunda ubangijinka shine mai arziki kai ne manzonsa ka roƙe shi ya raba mu da talauci ya yalwata mana arziki yawwa ya kuma ba mu labarin menene maslaha rayuwar mu a nan gaba mai daɗi ne ko marar daɗi idan akwai wani fitina da zai zo mana nan gaba ya gaya mana don mu kauce masa sai Allah subhanahu wata'ala ce kul ka gaya musu kace la aqulu lakum indi khaza'inullah ni bana gaya muku cewa tazkokin Allah yana guri na kaskan Allah yana hannun Allah subhanahu wata'ala yana ba wa wanda ya ga dama ne kuma bayarwansa bai keɓanci wanda suke muminai kawai ba in ya ga dama sai ya ba waɗanda kafirai ne ma wanda ya fi na muminai yawa wala alam gaiba ban kuma san gaibi ba balle ya rinka ce muku gobe ne alheri jibi sharri wannan ba aiki na bane wala aqul lakum inni malakum ba zan ce muku ni mala'ika bane ai ni mutum ne irin ku amma ba kaman ku ba wato ni mutum ne mai jinsin bashariya ta dan adam amma kuma ba wai daidai da ku nake ba kamar yadda wasu marasa hankali suke fassarawa wato ni ma mutum ne kamar yadda kuke mutane haka Allah ya yi ni mutum amma maganan daraja da, da afdaliya wannan kowa ya riga ya san babu kwatanci don haka ni mutum ne mai halittar mutane ba irin halittar mala'ika ba in attabi'u ba abinda nake bi illa ma yuha ilayya sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya min wahayi ya gaya mu kuma ya fifita ni akan ku ko bai muku wahayin ba kuma ni nake gaya muku abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya min na wahayi din wal ka ce musu alaysa min a'ma wal basir da ya za a yi makaho da mai gani su zama daidai ai ba daidai bane menene ma'anan makaho anan kafiri wanda baya iya ganin gaskiya ya karba menene basir mumini wanda shi yake ganin gaskiya ya ya amfana da ita afala ta tafakkaruna ba za ku yi tunani ba yaya za mu yi mu daidaita makaho da mai gani tunda kun makance to ai masu gani su zai musu amfani ko da ba zai muku amfani ba na'am
وأنذر بالذين يخافون أن ينشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن ينشروا إلى ربهم كيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ta gargaɗi da shi alƙur'ani ga waɗanda su suna tsoro imani ya shiga zuciyansu suna tsoron a tashe su wurin ubangijinsu a saka musu da munanan ayyuka in sun yi to su ne za ka yi musu a gargaɗi da wannan ƙur'ani sai ya amfane su wato ko da ma cikin wanda suka yi suka suka suka musulunta suka yi imani sai waɗanda Allah ya sa musu tsoron Allah ne za su wa'azu da wa'azinka sai zakaru man ya kasha wai tajannabu hal ashqa wanda wanda Allah ya rubuta masa tsayen lahira ko kuma ya rubuta masa sai ya sha wahala tukunna a wuta kafin ya tafi aljanna to shi zai yi izgili wa'azin da duk aka yi ba zai shiga kunna ba zai shiga kunnansa ba zai ta wurin kunne amma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa musu tsoronsa to su kadai ne wanda idan ka yi wa'azi za su ji kuma za su wa'azu laysa lahum min dunihi waliyun sun san ba su da wani majibancin al'amarinsu in ba Allah ba, wala shafi'un babu wani mai ceto sai Allah. Wato Allah kullum ayoyin ƙur'ani haka suke, akwai mugayara irin wannan wanda yake rudar da wasu su kasa bambancewa. La'allan watakila su in sun ji yadda ƙona su yayi tsaba saba ma Allah. Wato an ce laisa lahum min dunihi waliyun wani jahili ne tafsiri ko mara sanin addini wanda ya ɗauki ƙur'ani yace zai fassara sai ce ai babu wani waliyi sai Allah kaga irin naki haukan shi ne yanzu da min dunihi waliyun ba wani waliyi sai Allah wala shafi'un babu wani wanda zai ceto a lahira sai Allah to kaga wannan jahilci ne kamar yana ce ƙur'ani yana soke kansa kenan to kuma ƙur'ani yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna da manzo Allah ke cewa man adali waliyan faqad anzaltuhu bil harbi to kuma yana cewa ba waliyi ko wala shafi'un ba wani mai ceto to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ke cewa illa man tabanir rasulin to me me me fahimta a wannan gurin kuma ko kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aje addu'ansa ta zama shafa'a ga al'ummansa ko kuma da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa har yaro dan karami wanda ya rasu wanda ya rasa 'ya'ya uku ‘ya'yansa za su cece shi in suna yara ko ko ya rasa ‘ya'ya biyu har aka dawo yaro ɗaya to duk wannan me yake nufi abinda ake nufi a nan su sun ce gumaka su ne masu ceto uzza da lata da manata su ne shi yasa Allah yake nuna musu yake nuna a cikin alƙur'ani ai babu ma babu wani mai ceto sai Allah ya masa izini sai sa Allah yake kwaci yake karɓe ceto ya ce nashi ne shi kaɗai ne mai ba da ceto ko da mai ceton sai wanda illa manar sadamin rasulun ko da mai ceton illa min ba'adi izinihi an gane kuma ko za a ceton illa manar ba ba za su ceci wani ba sai wanda Allah ya yarda a ceta ko annabawan ba haka wa za su ce mun ceci wani ba Allah ko ka so kan kaki wannan ai kaga to abinda ayoyin nan suke nuna a kenan don haka akwai waliyayin Allah akwai masu ceto wanda ma ko ba waliyai bane akwai aboki ma wanda zai yi ceto ceto Allah na ba da shi da kyau a filin kiyama matukan mutum mumini ne zai samu ceto za a iya cetonsa abokinsa ma na kirki wanda kuka tashi akan taimakon addinin Allah kuka yi kuka yi abokanta saboda Allah manzo Allah ya ce zai ceto ɗanka ma na gari zai cece ka kuma akwai wannan ceto na gaba ɗaya akwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai shafa'atul uzma akwai kuma ceto na kasa ɗaiɗaiku daga azaba zuwa aljanna akwai kuma ceto daga martaba sugura zuwa martaba kubura kaman kaman cewa wallazina amanu wa tabatun zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum ai ceto ne shi ma indirectly daga martaba wadda take adana zuwa martaba wadda take a'ala to shi ne mutanen masu hargitsa al'amari su yi ta hargitsawa su ɗauko abin da ake akan gumarsa su ce babu wani bawan Allah ga ɗaɗɗe da Allah zai ba shi ceto saboda abin tara su kai da gatari na'am
ولا تدعوا بالذين يدعون ربهم بالغضاة والأجل يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتبعدهم فتبعدهم فتكون من الظالمين نعم a wannan an ce wannan aya ta sauka saboda wasu raunana daga musulmi da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafirai suka ce da za ka kori wa'annan da sai mu zo wurin kamarin zama da kai amma mu ba za mu iya haɗa guri tsakaninmu da waɗannan ƙasƙaskattun mutane ba muna manyan gari mu zo muna zama da kutare da makafi da miskinai da talakawa wasu masu su ma tsofaffiya gaggu a'a ko dai a wata a wata a wata waƙa suka ce kawai a kore su a wata waƙan kuma suka ce ka sa mana namu lokaci yawwa zaman manya yawwa su ji wa'azinka da zaman kuma talakawa su ji wa'azinka daga cikin wanda suka yi wannan magana akwai a tsarau ɗan habisu akwai a shiyatu ɗan muhsin ko ɗan Hussein sun ga irin su Habbabu da Suhaibu da Ammaru da Bilal wai su ne suke wa izgili wa'annan talakawa bayi ne ma da kuma mu zo muna zama tare da su ai ba zai yiwu ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tatrudul ladina yad'una rabbahum kada ku kori waɗanda suke bautan ubangijinsu bil agadati da safiya wal ashi da maraice suna tare da kai kullum aikin su zikiri yuriduna wajahu suna neman yardan Allah wannan shine sifan bayan Allah tun tun tun tun bayi ne wanda ga Allah inda ya sifanta su safiya da maraice su kullum cikin ambaton Allah suke eh saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ifta'inu bi shay'in min al-budwati war rauha wa shay'in min ad-dulja idan za ku yi zikirin Allah ku nemi taimako da wani abu na safiya da maraice da wani abu cikin dare da rana fa inna lillahi alaika haqqun ranka tana da haƙƙi ba ce ka zauna kai ta zikiri tun safe har yamma ba a a safiya dai a samu a yi zikiri har zuwa hantsi sannan kuma a tashi a je abin da ya kamata na sana'a ko wani kasuwanci duk da hanyoyin da mutum zai samu abin da zai ci rayu ko neman ilimi ko wasu abubuwa makamancin wannan sai kuma rana ta yi sanyi kuma an dawo da yamma kuma nan ma kuma sai a yi ta ƙoƙarin zikirin Allah a yi ta tasbihohi kuma sai kuma wani abu shi ma daren kar a cinye daren duka shi yasa manzon Allah ya ce wa shay'in min ad-dulja da wani abu daga cikin daren don shi ma linafsika alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun a cikin daren ma yawwa to kaga wannan shine sifan bayan Allah amma mutum ya zamanto dan a cantace ya zo yana tace muku ba ruwanku da zikiri in ka yi salloli shi kenan ka je hiranka na banza a yi ta hira ana cin naman mutane ana zagin mutane ana hiran yan siyasa da sauransu abinda za a wuni kenan tun safi to me aikin su aikin kenan tun safe tun yamma abin kenan yanzu kuma da baki ma baya da burki mafi yawanci sai ka samu firan wasu ake ana cin namun su ana zagin su amma bayan Allah waliyan Allah babu ruwan su da wannan a malamin mu Sheikh Malam Ali yana gaya mana Allah ya masa rahama yana cewa a lokacin shehun azari shehu Adam Adam Magare ya ce kai ya ce wato ya ce wahabiyawa sun cuce mu sun cuce mu a addini sun cuce mu a rayuwa sun cuce mu suna zagin mu suna kafirta mutane wannan cutarwa ne sun cuce mu wasu yawanci yan uwan aka zauna sai hiransu ake yi yace ka ganin ma cutarwa ne to kaga bayan Allah kenan su har suna duba ma wanda yake aibanta su ma a zauna ana hiransa ana faɗin irin sharorinsa da aibobinsa ma cutarwa ne domin ya shagaltar da kai ga garin Allah kana hiransa shi ma ya ba ya sama maka na ƙasa to wannan sune sune bayan Allah na gargari wanda suka gabata manya manya wanda muka muka dan samu wani abu daga rayuwarsu kajiyan da suke su a wanda ma yake cutar da su ma suna ganin a zauna ma an damu da sha'aninsa ana hiransa to shi ma cutarwa ne ya cutar da kai ya cutar da kai ya zazzage ka ya kafurta ka fatsin da ya bata ka a gurin jama'a kuma ya cutar da kai ya sa kana zama har kana hiransa ka daina abinda da kai baka saba ba abinda ka saba shine daga ilmantarwa sai ilimi sai karatun qur'ani sai zikiri sai abubuwa irin waɗannan to yau ya ya yanki wani lokaci daga lokacin ka ka zauna in ka zauna banda taɗin sa ba abin da kake to haka kuma a wani shi ma cikin bayan Allah yace siyasa ta cuci bayan Allah da yawa daga cikin mutane a maimakon su samu lokaci da za su zauna suna zikirorin Allah kuma shi kenan sai ya zamanto an buɗe fili na kuma shi ne shi ne abin yi kowane lokaci to Allah subhanahu wataala ya ce to karka kore su wa'inda za ka ga su suna ambatan Allah da safiya suna ambatan Allah da yamma abinda suke nema yuriduna wajahu suna neman ne yardan Allah dan haka kar wani ya zargi wani idan ya ce idan waliyan Allah suka ce su abinda suke yi neman yardan Allah suke yi yace to ba za su ce suna neman aljanna ba ai suna neman aljanna amma Allah subhanahu wataala ya san aljannan yake bayarwa anan baka ji abin da yake ba me yasa bai ce wala tatrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna al janna ba sai ce yuriduna wajhahu saboda haka dan sun ce su ne yuriduna wajha Allah ka ce a ai zan ce aljanna ba yasa aljanna wa huwa al mu'min yana son aljanna amma ridallahi ta ce aljanna yardan Allah ta ce aljanna domin akwai wanda ya samu aljanna da ya samu matsala yardan bata cika ba yaya aka yi ina ce sauko da shi aka yi ko ina ce annabi adamu aljanna yake sai ya samu matsala ko ba haka ba ya sauko saboda haka a ce neman yardan Allah kuma ma sai ka shiga aljanna fa ka nemi yardan Allah duk yan aljanna in sun je sun shiga aljanna za a zo a tattara su a ce su je ziyaran ubangiji don suka je ziyaran ubangiji sai ubangiji ce kun samu abin da kuke so su ce eh to ku roƙe ni wani abu sai an aljanna su ce to me za mu roƙa komi ai an an ƙare mana buri ga ma la ainur ra'ad wa la udhunun sami'at wa la qadara ala qalbi bashar to me za mu roƙa sai a ce musu ku waiwaya ku tambayi malaman ku shine aka ce to ko a aljanna mutane suna bukata zuwa ga malaman su zuwa ga malamai ba za a ce kawai da ka shiga aljanna ka wadatu ba sai mu sai sai mutane su juya su tambayi malamai me za mu roƙa sai su ce ku roƙe shi ya yarda da mu saboda akwai wanda suka shiga da ba a yarda da su ba suka samu matsala aka fishe su kamar su Iblis da sauransu balle ma ga kaman ma duk da girman annabi Adamu don haka ku roƙe shi ya yarda da ku kada ya yi fushi da ku har abada to kaga bayan an shiga aljanna ma akwai abin da ake bukata babba yawwa to Allah subhanahu wata'ala ya yuriduna wajahu abin da suke nema yardan Allah ma alaika min hisabihim min shay'in ba ruwan hisabin ka ba a kan su yake hisabin su ba a kan ka yake ba ba kai ne zaka musu hisabi ba dan suna talakawa ko suna menene kai ba ruwanka ba ba, ba zahiri kake dubawa ba zuciya shine abin duba zuciyar kuma Allah ne ya santa yawa wato karkarin binciken zuciyansu kamar yadda imamu sawu ya faɗa ya ce hadha ka ta'lilin lima qablahu wal ma'ana la tuwaqazu bi zunubihim ba za a kama ka ba in ma masu zunubi ne su wala bi ma fi qulubihim wala da abin da yake cikin zukatansu in aradu bi tubatika ghayra wajhillah in ma ba Allah suke nufi ba suka zo wurin ka ka gargaje to yanzu da Allah idan bayan Allah ko mu da ake cewa malamai su rike in ka ce kowa ya zo wurin ka sai ka bincika ga wannan ko na wane na hakimi na tare da ni masoyi ne za ka zauna da jama'a ne ba za ka zauna da jama'a to da haka wannan tarbiyyar da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma kowa da malami dole haka zai yi don yana so ne ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da abin da ke zuciyar mutum in dai sai dai in zahirinsa ya bayyana maka wani abu amma yanda ya zo nuna maka abin nan sai ka yarda da shi kawai ka rike shi kai kuma ka fawala al'amarinka zuwa ga Allah shi ne yake to in ma sun zo ba dan Allah bane suka zo wurin ka ba ruwanka wa hadha ala fardi taslimi ma qalahu al-mushrikuna wannan fa akan wai ma inda za a sallama wa abinda kafiran suka faɗa cewa wanda suka zo wurin kan ma ba dan Allah suke zuwa ba ko ai akwai wanda suka ce cin tuwo ne yake kawo wanda suka taru gidan manzon Allah cin tuwo ne yawwa munafukai kenan ku ce suka ce ai cin tuwo ne yake kawo su kuma ku kuke daure musu gindi kullum kuna kai tuwo gidan annabi kuna kai abinci masallacin manzon Allah eh a tun fi ku alaman inda rasulullahi ta yi fadu wurin ka kai musu abinci ni wa zai ta da sai zuwa ɗai ku kuke tara masa su to wannan dinsu ne aka aka kaga ga ƴaƴansu ga ƴaƴansu yanzu da ya jikokin su yanzu suna cewa duk ko da almajirai to kuma su kai da baka ba su ina ronka da su ga kyalan su wannan wanda yake dai lallai abin yana bukatar gyara amma kuma abin da su zai niyyar su ba ta alheri ba ne masu wancan magana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma min hisabika alaihim min shay'in kai ma babu hisabinka a kansu hisabinka a kanka yake hisabin su a kansu yake fata tsaro da hum balle ka kore su fata kuna mina zalimina ka zama cikin azzalimai wanda suka kori mutane ba tare da haƙƙi ba
وكذلك فتنا بعدهم ببعد ليقولوا أهؤلاء من الله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إمام القرطبي يتي wannan fa bayani ne na hukunce-hukunce amma manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan ai ba zai taba aukuwa daga wurinsa ba Allah ya san ba zai haka ba amma ya zama ishara ga waɗanda su ma za su gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zamanto kowa ya zo baya jin daɗin ka koransa kake mutum dai in zahirinsa ta bayyana gare ka salaha ne sai ka zauna da shi ba sai ka yi ta binciken zuciyarsa ba imamul qurtubi yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san cewa ai kamar yadda yake cewa la in asharakta ne la yahbadanna amaluka ai Allah ya san manzon Allah ba zai yi shirka ba amma cewa yake wai ana cewa wai ana tauna aya a'a ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro me yasa Hausa suka ce ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro tsakuwa ita ce ta fi ƙarfin da ba za ta iya fasuwa ba ko to sai aka ji ta yi ƙurus an tauna ta to ita aya fa aya da tana da laushi ta ji an fasa tsakuwa ai kaga matsala ya fa to shine to wato ana an alkalamu bin nabiyyi wal muradu ummatu ana magana da annabi ne amma ana nufin al'umma sai saboda shi yake ba zai faru da gare shi ba eh alima Allah minhu annahu la yushrik wala wala yabdu amalu eh Allah ya san ba zai shirta ba aikinsa ba zai ɓaci ba kazalika kazalika haka nan dai fatanna ba'dhum bi ba'dhin haka muka jarrabi sashen su da sashe rabu da su ya rasulullah talakawa manya suna son a kori talakawa ko Allah ya ce fitina ne haka muka jefa wa dan adam ba'dhum bi ba'dhin mun jarrabi sashen su da sashe ibtalainal ganiyya lil faqiri wa sharifa bil wadi haka muka yi mun jarrabi mawadaci da matalauci shi da talaka na jin haushin mawadaci yana ganin ƙasƙascin matalauci shi kuma matalauci yana jin haushin mawadaci mai mulki yana ganin ƙasƙascin talaka talaka kuma shi yana jin haushin mai mulki haka rayuwar take Allah ya jarrabi kowanne da kowanne kowa daga nan zai samu rabansa na fitina yawwa in kai gane gala da wannan sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu matsayi guda daya laysa minna man lam yuwaqqir kabirana sai kuma ya dawo kan talaka kuma yace a sai ya dawo kan mai kuɗi kuma yace wa lam yarham sagirana kai talaka in baka girmama kabir ba ba ruwan manzon Allah da kai kai kuma mai mulki in baka tausayawa talaka ba shi kuma shi ma manzon Allah ba ruwansa da kai saboda duka kowanne fitina ne Allah ya jarabi ya jarabi ba'dhum bi ba'd don wani ya tafi da ba'dhum ba'dan kufuriya don wani ya rinka sake su rinka yi sake ba wani ya kulu mun yi haka ne muka turo maka talakawa suka yi imani da kai don su ce a ha'ula ilmanna Allahu alaihim min bainana yanzu da ake cewa wa'annan ne zababbu waliyai sahabbai yawa yanzu wayannan ne Allah ya musu baiwan a tsakanin mu masu kuɗi masu miliyoyi masu gidaje masu dabbobi a duba wayannan wanda sai mun ba su cin yau da na gobe a ce wasu suka ci mu kaga jarabawa ne daga Allah sun zamo musu bala'i wannan abu ya toshe musu basiran ganin yadda za su yi su imani suna ganin ma ba zai yiwu su yi imani ba saboda su sun ɗauka girma samun abin duniya shi ne girma mulki shi ne girma to abin da suka ɗauka kenan to Allah sai ya jarrabi talakawa ya jarrabi manya da wannan هؤلاء الذين من الله عليهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا to alaysa Allah bi alam bi shakirina shi Allah ba shi ne kan yafi sanin masu gode masa bane shi Allah bai san suwaye to idan ku manyan da ko aka zo aka tattaro ku aka ce alhaji wane alhaji wane wanda ke lokacin ba alhaji wane ko sai mai kuɗi wane da mai kuɗi wane miloniya wane da miloniya wane da mai mulki wane da mai mulki wane aka ce ku zo ayyaji annabi ya je su yana ta kiransu dan Allah ne zai faru sai su ce kwaɗayi ne baya da kuɗi yana son ya kwace musu kuɗi yana son ya musu wayo yana son su dawo ƙarƙashinsa amma sai Allah subhanahu wata'ala ya sa talakawa su su zo ku in kuna so da gaske ku a biyo daga baya to shine Allah subhanahu wata'ala ce shi yafi sanin wanda za su gode masa waɗannan su ne za su yi saurin karɓar shiriya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ka da su na'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wurinka faƙul ka ce salamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku wato lokacin da kafiran suka ce a kori talakawa sai Allah ya ce a a rinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka musu addu'a ka roƙa musu salaman salama daga wurin Allah subhanahu wata'ala sai ya kasance koyaushe irin su haibu din suka zo su bilal su ammaru din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala fi ummati man amarani an abda'ahum bis salam godiya ya tabbata ga Allah da Allah ya sa a cikin al'ummata akwai wanda Allah ya umurce ni da in fara musu da sallama na'am kataba rabbukum ala nafsihi rahama ubangijinku ya wajabta rahama wa kansa gare ku annahu cewa yanda lamari yake man amila minkum su'an wanda ya aikata wani mummunan abu daga cikin ku bi jahalatin akan rashin sani thumma taba sannan ya tuba min ba'dihi bayan wancan abu da ya bisa rashin sani wa aslaha ya gyara halinsa fa innahu ya sani cewa shi Allah gafurun mai gafara ne rahimin mai jin kai ne gare shi wato koda akwai kurakuran da kuka yi in kuka tuba ko da mutum da zuciyarsa tana da wani abu daban to Allah yana sanar da shi ya tuba ya tadda da niyya ya gyara niyyarsa Allah zai masa gafara zai kuma yi masa rahama na'am to wannan kama an yi zamanin su sai ya zama mu kuma alheri gare mu gabaki daya cewa duk wanda ya wani laifi ya tuba to Allah zai masa karbi tubansa kuma sannan ya masa rahama
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك هكذا نفصل الآيات wato muke muke bayanin ayoyi dalla dalla wato muke bayanin hanyoyin shiriya da hujjoji wanda ya kamata mutane su yi aiki da shi wato su shiriya Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa ya kawo waɗannan ayoyi waɗanda suke da bayani dalla-dalla yadda mutane za su gane su su shirye da su wani tattabi na sabilul mujirmi don kuma ka gane tafarkin mujirmai wato aka yi bayani dalla-dalla a gane hanya fili wannan ita ce hanya ta mutanen kirki wannan ita ce hanya ta mutanen banza kada mutum wato hanya ta rikice masa ya gane gane ya kasa gane hanyar shirya da hanyar bata na'am قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين قل كذا مسكتين إني ميكا نهيت أن هنيني أن أعبد الذين تدعون من دون الله أنا هناني أن هناني إن بوتا موئن دكتي مس بوتا وندبا الله با قل كذا مسكتين la attabi'u ahwa'akum ba zan bi son zuciyanku ba addini na da naku ya bambanta ku gumaka kuke bauta ni Allah nake bauta kuma ku rinka ɗauko wani ra'ayinku ku rinka kawowa na son zuciya a kori talakawa a yi kaza a yi kaza a yi kaza to ni ba zan bi ba saboda wannan abun son zuciyanku ne kawai ko na bi ma kuma ba wani shirya za ku yi ba tunda dama duk wanda ya fara irin wannan dama ko ka ɗauke shi ma ka ɗauki ne wai an ce wai wai tsintattar mage ba ta mage wani ka ɗauke shi ma ka ɗauko wa kanka matsala ne kawai saboda tun farko ma ya nuna maka shi ba abokin tafiya ba ne to ba zan bi son zuciyanku ba in na bi son zuciyanku kabbalantu izan na ɓata kenan wa ma ana minal mutadina ban zama cikin waɗanda suke shiryayyu ba na'am قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين na'am Wulka ce musu in ni nifa ala bayyana min rabbi a waye nake bana bukatan shawarar ku ina kan hujjoji daga ubangiji na wanda suke ganar da ni hanyar gaskiya bana bukatan ku ne za ku nuna min hanyoyin gane gaskiya ala basiratin nake min shari'atin lahi Eh, ina kan wayewa na shari'ar Allah allati auhaha ilayya wanda ya min wahayi to wani kuma wani kuma wani shawari na banza za ku kawo mu wa kazzabtum bi ku kuma kun ƙaryata abinda nazo da shi din na wahayi din basirar da Allah ya bani da wahayin da Allah ya mun kun ƙaryata dan haka ma in bi ma tasta'jiluna bi abinda kuke cewa a gaggauta kawowa ku kuɗi ne ya dame ku mu yi kokari ya za a yi ku yi kuɗi in nuna muku hanyar da za ku yi arziki in roƙi Allah ya kawo muku kaza kaza a in roƙi Allah ya gaya muku me alherin da zai zo muku kowane sharri ne don ku kare ku dama jin daɗi ne ba damuwar ku ba bin Allah ba to ni kuma ba ni nake ba da wannan ba abin da kuke neman a gaggauta kawo babu shi a guri na ko kuma azaba da kuke ta to in dai gaskiya ne in kawo azaba ita ma ba ni zan kawo ba inal hukumu duk hukunci ba na kowa bane illa lillahi sai Allah Allah shi zai yanke hukunci kan duk wa'annan ne ne nan naku ya qussul haqa Allah shi yake muku bayanin gaskiya وهو خير الفاصلين shi kuma Allah shine kiyayyen masu bambance hukunci nan da nan sai ya cire hukunci tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya sai a ga kawai abu ya auku dare daya Allah subhanahu wataala in ya ga daman halakar da ku mutanen banza sai a ga dare daya Allah ya halakar da ku kuma ya bayyana ko kuma a'a in ma Allah ya ga daman ya kunyata mara gaskiya sai ka ga a lokaci daya kowa ya gane wannan ita ce hanya mai kyau wannan kuma ita ce hanyar banza wannan shine mutumin Allah wannan shine mutumin banza dan haka hukunci a hannunsa yake ba a hannuna ba nan قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين wani ka ce musu lawa annan indi ma ta sa'ajiluna bihi da azaban nan da kuke nema kullum kuke zuwa kai ne mai abin nan ka kawo azaba kai mai wa'azi da a guri na yake a laƙudiyar amuru tab ai da yanzu babu labarin ku eh inda a ci ai ma ku gode wa Allah da ya zama to azaban a hannun Allah subhanahu wata'ala yake da azaban a hannuna yake da tuni an gama da ku tun tuni na kawo muku azaba eh laƙudiyar amuru bayni wa bainakum da an gama hukunci tsakanina da ku la'ajjaltuhu lakum da na gaggauta muku azaban li'astariha minkum dan in huta daga gare ku walakinnahu bi yadillah sai dai a hannun Allah yake ibnu abbas yace lam ahamilukum sa'atan da awa ɗaya ba ku yi ba la halaktukum da na halakar da ku gaba ɗaya to a hannun Allah subhanahu wata'ala yake wallahu Allah a'lamu shine mafi sani zalimina da waɗanda suke azzalumai nan ya san ƙarshen su kuma ƙarshen su yana hannunsa kuma gargaɗi ne gare su cewa ko bai gaggauta musu azaba a duniya ba ai za su je su tarar da shi a lahira na'am وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da hujjoji akan mutane bisa kaɗaituwarsa da samuwarsa sai ya biyo da ambaton sifofinsa wanda babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin sifofinsa na ƙudusanci na tsarkaka kamar ilimin Allah a nuna iliminsa ya bambanta da irin ilimin da kai ka sani ilimin mutane ilimin ka dai kame kame ne na san kaza na san kaza na san kaza ana jima kwakwalwarka ta manta ko kuma ba ka sanin me a ɓoye sai dai na zahiri ko ba haka ba da ƙuduran Allah ƙuduran sa shi cikin lokaci ɗaya yake canza abubuwa kai kuma sai ka sai an in ma Allah ba ka ikon to ikon ma da na ƙasa a cikinsa da girman Allah da ɗaukakan Allah da sauran sifofin ɗaukakansa da kyawun Ubangiji da ni'imar bisa bayansa da tserar da su da yake daga tsanani da ikon bisa azabtar da wanda ya saba masa duka waɗannan Allah subhanahu wataala yake nuna cewa shi ne mai wannan sifofi wanda babu wani wanda yake da ƙarfi na sifa irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce inda mafatihul gaibi mabuɗan gaibi a gurin Allah suke la ya'lamuha ba wanda ya san waɗannan mafatihul gaibi illa huwa sai Allah subhanahu wata'ala shi ya san wa'annan mabuɗe na gaibi ibn abbasin ya ce su mafatihul gaibin nan guda biyar ne suna cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala inna Allah indahu ilmus sa'a yaushe za a yi tashin alƙiyama wannan ba mai gaya maka sai Allah mabuɗi ne na gaibi wa yunazzilul gaib shi yake saukar da ruwan sama shi yasa wani lokaci sai ya haɗu hadari a ce za a yi ruwa a wuri kaza masu leƙe-leƙe su sai sun leƙo kaza kaza in ya zo sai Allah sai ya bakar ya koren hadarin sai ya yi wani guri saboda ba za su tara sani da Allah ba eh yana ba da wasu alamomi ne wa'anda wa'annan alamomin su ne na saukar ruwa to masu neman su nuna su yi tarayya da shi cikin sani sai su rinka karambani ta kaza kaza kaza to sun dogara da alamomin ne to sai Allah ya kawo alamomin duk su cika sai kuma ya tsino ruwan saboda ya nuna musu cewa gazawarsu shi ya san yaushe ruwa zai sauka kuma malamai suka magana cewa wa yana dalil gaisa ma ai cewa yi ma yana saukar da ruwa saukarwa su duka ka koma ka koyi wani wani wani masani yace idan ka duba ilmomin masu kimiyya duka they are not more than historians a an yi haka akwai tauraruwa wuri kaza a to iyakacin da kenan fa but movement din abubuwan da yadda za su tafi babu ba su da control fa ba abin da za su yi a guri kaza ai tauraruwa kaza tana kaza kaza ai iska kaza zai kada yayi kaza amma ina wani inji da ka zo kai control din iska din ko ko kuma ba za a yi ruwa aboki ba sai a yi wani abin nan kawai in hadari ya taso a maimakon ya wuce ya tafi ta faɓalewa sai ya kare shi aboki sai mu samu da wannan suka yi mana kokari da to da haka mafi yawanci wannan kin ilimomi ilimi ne lallai ilimi ne amma ilimi ne na ƙasashe mafi yawanci tarihin abin da kai ba ka da wani sai a kai ba ka da wani hannu a kan sarrafa shi kake bayarwa sai dai kawai kana gaya mutum yawa ai kokari a gudu ko ai kokari a boye kaza ko ai kokari a shuka kaza ko ai kokari a yi kaza abin da kake kokarin gaya mutum kenan to shine Allah subhanahu wa ta'ala yana zan gaisa nan malamai da suka zurfa bayani ma akan yana zan gaisa to shin kan in ka ce ma in sun ce za a yi ruwa to abin nan ton nawa za a saukar digo nawa ne da ina da ina zai je iya gurfin yaya zai shiga cikin ƙasa duk wannan amfanin da zai yi wani irin amfani zai yi mutane haka duk wannan don haka duk ko kayi wani irin bayane bayanan ka a nakasa ne an gane wai alam ma fil arham ya sa abin da yake cikin mahaifai yau wani za ta ma an yi tsakanin ana cewa menene ana ganin yaro ana iya cewa kaza ne ana iya cewa wannan shine ilmu wannan ba shine ilmu ba wannan dai hange ne ido ne ya hango da idan ya kasa hangowa sai aka yi wani na'ura wanda zai iya hango maka abin da Allah ya ajiye abinsa a inda ya ajiye shi kuma wannan san daga baya kuma yana ce to shi kenan zai sai a sa ido a ga abin da Allah zai yi aje har ka yi kokari ka ce namiji ne ko mace ne ko to amma malamai saboda kullum zamani yana shigowa mutane suna shigo da wani abu da kamar yadda malam abubakar kwanaki ya magana suna shigo da wani abu wanda yake daukan hankalin mutane to ya ce ai in an ce Allah ya ce maganar ilimin sanin mahaifa ne to yanzu ma gashi ana ganowa da tsakana da menene to ga an cuci wani a imanin to shikenan idan kun gano a tsakana kun gane namiji ne ko mace ku gaya mana biloniya ne ko talaka ai yana cikin ilmu masu ahani sanin abin da ke cikin mahaifar nan sai ka gaya mana abin da ke cikin individual shekara nawa zai yi a duniya kafin ya rasu zai yi university ko ko ya secondary su eh zai haihu ko ba zai haihu ba ya'ya nawa zai haifa zai gida nawa dukiya nawa zai mallaka sai a cikin ilimin wasu arham shaƙi ne ko sa'idi to mu abin da annabi ya gaya mana kenan in an tura yusuf ilmin makka in an tura mala'ika yaje haddasa shaqiyun aw sa'idun ko ba yana ga ba su fi ruh ko to to ta haka ashe kaga maganar ilmu mazul arhami ma kwata kwata ba su san ina aka dosa da ilmu mazul arhami ba shi kansa wannan tunanin ma cewa ai tsakanin da ne shi kansa jahilcin ne rashin sanin me ake nufi da ilmu mazul arhami ne amma ta dari nafsun ma za ta tafi bugada me za ka samu gobe me za ka samu za ka rasa ne ko za ka samu wadata za ka samu ko talauci ilimi za ka kara ko jahilci za a barka da idonka har ka cika ko kuma za a karba da gabobinka za ka rayu har ƙarshen rayuwarka ko kuma yaya duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi sani kuma ta dare nafsun bi ayi ardin tamut kuma a ina za ka rasu a wani gari a wace ƙasa saboda haka shi wannan duka ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala mun san dai kisar da malamai suke yawan maimaitawa ta wannan sahabi na annabi Sulaiman ko in Allah ya ga daman kai ka wajen ajalinka abun mamaki shi wannan sahabi na annabi Sulaiman Allah ya rubuta kafin Sulaiman annabi Sulaiman yana Falastin Allah ya rubuta zai mutu a India ka duba India shekara nawa za a yi a zamanin annabi Sulaiman a taka a tafi India to shi ne sai mala'ika azra'ilu ya zo ya ziyarci annabi Sulaiman yana magana da annabi Sulaiman in yi magana da annabi Sulaiman ya magana ga sai haka sai kalli wannan sahabi to daga ya kalli sahabin sai zuciyarsa ta yanke hankalinsa ita ya yi magana da annabi Sulaiman sai kalli sahabi sai zuciyarsa shi mala'ika azra'ilu mamaki da yake yi wannan ba jinsin mu bane jinsi ne na bashar Allah da iko yake an ce in jin karɓi nan da awa ɗaya a indiya ko kuma ga shi na gan shi a nan wajen annabi suleiman ko yaya allah cikin ikon allah saboda hanyar cikin hikimin allah ya san dai allah na yi amma wani wani babi ne daga cikin babobin hikimin allah allah zai kai shi indiya nan da awa ɗaya to shi ne mamakin iya magana na sace shi ne ba shi kuma an kalle shi gaban sai yanki to shi kenan sai azra'ilu ya tafi sai azra'ilu ya tafi sai wannan sahabi ya tambayi annabi sulaiman wannan kan waye ne yace me ne na ga in ya kalle ka yace ya kalle ni na gaskiya ban ban bana jin daɗi kallon da yake mu yace ai azra'ilu ne azra'ilu ce in Allah ka dauke ni daga kasar nan ni bana son zai rinka zuwa eh bana son sake ganin sa sai aka ba mashi a dan Allah ka sa iska ta kai ni san nesa sai iska zai ce to ina za a kai kai ce kasar indiya sai iska ta ɗauke shi ta kai can kasar indiya bayan ta kai shi kasar indiya dan mintoci kuma sai ga azra'il ya zo ya ganci kawai sai ya dauki ransa kaga an tura shi makwancinsa an tura shi inda zai mutu to waye dai san wannan mutumin a inda zai rasu yanzu nan ba wanda ya san waye zai rasu a makka waye zai rasu a najeriya waye zai rasu a ingila waye zai rasu wani sai allah ya yi nufin zai mutu a ingila baya da lafiya hadaran madaran likitoci su ce ku yi haƙuri kawai su ce a'a akwai wani ƙwararren likita a indiya ko a ingila ba a yi ne a ƙasar mu ga su nan rijistar a gani sai ai mu tun da mai kuɗi ne a ɗauko shi a ɗauki jirgin sama a yi me a yi fasfo a ɗauke shi a kai shi indiya ko a kai shi ingila sai shi ya sai ya mutu a can sai kuma a ɗauko gawan wai a dawo da ita kaga an kai shi inda aka ce a je a ɗauki ransa can ne wurin ba a nan za a za a ɗauki ransa ba shi ma irin na ya zara irin na ya ci can sai ya ɗauko ransa ya dawo ya tafi abinsa sai da ko wa ya san wannan cikin mun ba wanda zai gaya maka shekarunsa in ya kai a lokaci kaza a lokaci kaza ne babu Allah subhanahu wata'ala shi yake da mabudan gaibi la ya'lamuha ba wanda ya santa illa huwa sai shi wai alamu ya san matil barri abin da ke cikin sarari wal bahari da cikin kogi amma mu sai lalune cikin kogin ma yaya wanda yake liquid ne za a iya nutsewa a yi ta lalime lalime a yi ta wani sa hoto a yi ta wani sa kyamarori ana hangona ana hangona to wannan tilbahari kenan tilbarri fa za ka ji a cikin taurari kaza kaza amma har yanzu tukunna a ce can cikin ƙasa ƙasa ta uku kaza ne ya gagara ko wa ma tafi min waraqatin nam wa fil barri wal bahri wa ma tafi min waraqatin ko babu wata ganyen bishiya da za ta faɗo illa ya alama sai Allah ya san faɗowanta ba kuma irin na labari yadda wa'ancin suke da sanin Allah a bisa ganinsa a bisa a bisa ikonsa a bisa tasarrufinsa take faɗowa masu cewa kamar ya sani irin labari ai an gaya masa a'a Allah ya fi ƙarfin wannan shi sanin sa ba sani ne irin wanda wa'ancan masu buga bugan suke cewa sani ba a sanin Allah yana haɗe ne da ganinsa da ƙudurarsa da tasarrufinsa da kominsa na wala habbatin wala wata ƙwaya fi zulmatil ardi da take cikin zurfin ƙasa Allah ke motsa ta wala raqibin wala wani abu danye wala yabisin wala wani abu bushashe illa fi kitabin mubin sai yana cikin sanin Allah wanda yake mabayyani an kuma rubuta shi a lauhul mahfuz صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وعليكم السلام yi wannan ai wato al'ilmu bil mugayyibati ne wanda shi idan bayan Allah irin wannan ya kusan rasuwa akan wani lokaci ko mutum a cikin mafarki ko a gaibi haka a turo masa wani abu da zai sanar da shi ko a mafarki ya ga wani mala'ika ya ce masa za ka rasu ko kuma ma an ce wasu kafin rasuwarsu da kwana uku ma sukan ga mala'ikun rahama suna gani a ce masa sai ya fahimci ga abubuwan da zai faru wannan dukan ai ba da labari ne ba wai yayi wani alam butur ne ya je ya ya zagayo ta baya ya gano ba a'a Allah ne yake ilhamantar da shi ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa ya ga wani ishara ko kuma ya ga wani mala'ika ko wani abu wanda hakan yake dalilin hakan hakan yake faruwa gare su amma ba wai kaman cewa shi din nan karama kan in ana maganan karama da mu'jiza da wani abu ai wai dama nan duka ai an koma ga Allah ne ai duk abin da suke faɗa ai an koma ga Allah ai Allah ne yake sanar da yawa ai ma'anan sanarwar Allah ne wanda ya sanin ne ya sanar da shi iyakacin maganar kenan yawa ba wai shi ne ha kawai ya gano abinsa ba